نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم السابعة عشرة عنهم قال قال ana رسول- mamu da jara zaman ka wannan ba da zaman karatu bane ku zamana da kyau da Allah na'am na'am
نعم السابعة عشرة na'am عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
إذا مرض إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا Mm.
رواه البخاري السابعة عشرة عنه حديث نقوم شابكوي daga abu musa al'asha'ari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu musa al'asha'ari ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idan maridul abdu idan bawan Allah musulmi ya kamu da rashin lafiya ausa fara ko kuma ya yi bulaguro ya yi tafiya to kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal za a ci gaba da rubuta mai kwatamkacin ladan abin da ya kasance yana aikatawa na aiki na alkhairi muqiman a lokacin da yana zaune a gida bai yi bulaguro ba نعم sahiha- sahihan kuma lokacin da yana da lafiya kafin rashin lafiyar ta kama shi نعم wato wannan hadisi yana bayyana mana dukkan abin da bawan Allah musulmi ya kasance yana aikatawa a gida irin ko wani bulaguro ya kama shi na larura ya tafi aure wajen waɗansu abokan shi ko ya je shi ta'aziyya ko ya tafi ziyara ya yi kwana biyu ko kwana uku a can a nan gida ya saba ya karanta alkur'ani izu bakwai ko izu goma a kullum kullum نعم a can bai samu yake yi ba نعم a nan gida ya samu ya yi ƙiyamun laili raka'a goma da shafa'i da wutiri raka'a goma sha uku ko ya samu ya yi raka'a shida a nan gida shafa'i da wutiri raka'a uku raka'a tara kenan نعم to da ya tafi can sai sai bai yi ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai umarci mala'ikan da suke rubuta mai wannan lada su ci gaba da rubuta mai ladan wannan adadin abin da ya saba yi na gida na ibada hakanan idan bawan Allah musulmi yana cikin ƙarfin jikin shi ya kasance yana aikata wata ibada yana azumi na alhamis da litinin ko yana abin da ya shafi kiyamun laili da dare to sai ya kamu da rashin lafiya likita ya ce to idan ya ci gaba da azumi daga nan har wata guda za a iya samun matsala to sai ya daina azumi na alhamis da litinin to za a ci gaba da rubuta mai ladan wannan wato wannan yake nuni akan wato faɗin shari'a ta musulunci da kuma kyauta ta rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala نعم wannan hadisi bukhari ya rawaito shi نعم الثامنة عشرة Mm, عن جابر رضي الله عنه قال mm, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mm, كل معروف صدقة mm.
رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه Na'am, athamin ashara hadithi na goma sha takwas a cikin wannan babi an jabirin radiyallahu an wannan hadithi an amso shi daga jabir ɗan abdullahi yardala Allah ta ƙara tabbata a gare shi jabir ɗan abdullahi ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ma'arufin sadaka wato dukkan abin da bawa zai aikata daga cikin ayyuka na alkhairi dukkan aiki wanda yake na alkhairi idan bawa ya aikata to sadaka za a rubuta mai ladan sadaka duk abin da yake na alheri ne hatta ka haɗu da ɗan uwanka musulmi fuskarka a sake Allah subhanahu wata'ala zai rubuta maka ladan sadaka نعم hatta ka meƙa wa hannunka ka meƙa wa ɗan uwanka musulmi ku gaisa Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladan sadaka hatta ka ɗauki wata tsabga ka meƙa ɗan uwanka da ta faɗa a hannun shi wannan shi ma za a rubuta maka ladan sadaka duk abin da yake na alkhairi ne al-ma'ruf ma'ana ma yuf'alu min a'malil birri wal khair dukkan abin da ake aikatawa na ayyuka na alkhairi da kuma ayyuka na biyayyar Allah to wannan za a rubuta ladan sadaka ga dukkan wanda yake aikata shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin amma daga ruwayan Hudayfa ibn al-Yaman ba daga Jabir dan Abdullahi ba نعم na'am التاسعة عشرة Mm.
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يلزأه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المس... نعم وفي رواية له نعم فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل فيأكل منه ولا يزرع نعم ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة وروياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله يرزقه أي ينقصه نعم التاسعة عشرة حديث نقوم شاترة عنه daga Jabir ɗan Abdullahi yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Jabir ɗan Abdullahi ya ce ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ma min musulmin ya garisu gharsan, ba wani musulmi da zai dasa wata itaciya wanda ake dasawa, ba wani musulmi da zai zo shi ya dasa wata itaciya, ya dasa dabino ne itaciyar dabiniya ce. ko itaciyar lemu ce ko itaciyar ayaba ce ko ta gwaiba ce illa kana ma ukila minhu lahu sadaka face dai dukkan abin da aka ci daga wannan itaciya da ya dasa din sai an rubuta mai ladan sadaka inda bino ɗaya wani zai zo hucewa ya faɗo ya ɗauka ya ci za a rubuta wanda ya dasa ɗin nan ladan sadaka in gwaiba ɗaya ya cira ya ci za a rubuta mai ladan sadaka in lemu ɗaya ya cira ya figa ya sha ko mangoro duka za a rubuta mai ladan sadaka wa ma surita minhu lahu sadaka sannan kuma dukkan abin da aka sata daga jikin wannan bishiya din da wannan mutumin ya dasa ta to shi ma za a rubuta mai ladan sadaka kaga shi yana kwance a gidan shi wani ya shigo ya mai wato ya mai sata ya ciccire mai waɗansu daga cikin ɗaya sai da safe ma da ya tashi ya zo shigar kal ya gani to za a rubuta mai ladan ya yi sadaka wala yarza'uhu ahadun ba wani abu daga cikin na ya kawo aka yafi ɗaya kuma da misalin to shikenan wa ma akalati tsayir sannan kuma dukkan abin da tsuntsaye suka ci tsuntsu daga sama ya fado ya shigo cikin garkar shi ya cira ya ci to shi ma za a rubuta mai ladan sadaka kaga tsuntsu dai ba za ka iya hana shi ba iyakacin hana shi da za ka yi kana nan ne yana dira ka kore shi amma kana tashi ka shiri in wata irin ganuwa za ka sawa garkalga sai tsuntsu ya shigo daga sama ya ci to dukkan abin da tsuntsu ya ci daga jikin wannan bishiya ɗin da mutum ya shuka to za a rubuta mai ladan sadaka wala yarza'uhu ahadun ba wani ɗaya daga cikin bayin Allah da zai tawaye wannan ɗiyan da shan wannan da mutum yayi illa kana lahu sadaka face sai ya zamanto an rubuta mai ladan sadaka ta dalilin wannan tawaye mishin da aka yi wato komai kenan yanzu ko da ja'ifa za ta zo ta an gane ko wato musiba daga sama ja'iha ta zo ta ta lalata wannan abu to za a rubuta mai ladan sadaka musamman kuma wato bayan ya ga wannan din yayi istirja'i ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta al-Imam Muslim daga Jabir dan Abdullahi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce la ya garisul musulmu gharsan wato musulmi ba zai dasa wata itaciya ba wanda ake dasa ta faya akulu minhu insanun wala dabbatun wala tsairun illa kana lahu sadaka ila yawmil qiyama dan adam ya ci daga wannan bishiya din da musulmi ya dasa ko wata dabba irin tinkiya ko akuya ko raƙumi ko jaki ko wani abu dai daga cikin dabobi su shiga cikin wannan garka ɗin su yi ɓanna su ci daga gare shi ko wani tsuntsu daga sama irin su shaho irin su kurciya irin su habjiya da sauransu illa kana lahu sadaqatan face sai ya zamanto an rubuta mai ladan sadaka saboda wannan cin da aka yi ila yawmil qiyamati har ya zuwa ranar tashin alkiyama matukar dai wannan abin da ya dasa yana nan da ran shi ana ta amfana da shi to shi kuma a kullum za a dinga rubuta mai ladan sadaka wanda wannan yana ɗaya daga cikin dangin wato as-sadaqatul jariya da malamai suka gano a cikin abubuwan da bawan Allah musulmi ya faɗi ya rasu yana kwance a cikin kabarinsa amma lada yana kai gare shi cikin kabarinsa shine shuka bishiya ya sa itaciyar da za a dinga moruwa da ɗiyanta to bayan ya rasu duk lokacin da aka ciri wannan itaciyar na ɗiyan nata aka ci to za a rubuta mai ladan sadaka wani hadisin shi ma al-Imam Muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu a cikin wata ruwaya dai ta al'imamu muslim daga jabir ɗan abdullahi da ya Allah ya ƙara yadda da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya garisu musulmin garsan wato musulmi ba zai dasa wata bishiya ba wanda ake dasa ta wala ya zara'u zar'an ba zai shuka wata shuka ba irin su hatsi irin su dawa irin su gyaɗa da sauransu faya akula minhu insanun wato ɗan adam ya ci daga wannan abin da ya shuka ɗin ɗan adam ya zo shi hucewa daga gonar shi lokacin kaka ya yi ya ce bari mu yi ala ishe mu ya ciri waɗansu 'yan tumomin shi guda biyu ko uku ko ya ɗan figi waɗansu gyaɗa gindi biyu ko uku ko ya ciri wata dawa ya zo da ita gida wala dabbatun hakanan dabba ba za ta shiga cikin wannan gona ba ko cikin wannan garka ba ta yi ɓanna ta ci wala she'un ya ce kai komai komai tsuntsu ne wani abu ne irin namomin daji ne suka shigo cikin wannan garka ko cikin wannan gona suka ci ko irin abin da ya shafi kwarin ƙasa ne ko kwarin sama ne irin su hwari da sauransu to illa ka na tilahu sadaka face sai ya zamanto yana da kwai ladan sadaka wannan face illa ka na tilahu sadaka face dai wannan abin da ya shuka din da abin da ya dasa din zai zamanto ladan sadaka ne a gare shi ranar tashin alkiyama wa rawayahu jami'an wato bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisin baki ɗayansu min riwayati anasin daga ruwayar anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi faɗan shi da ya ce la yarza'uhu wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaka ay la yanqusuhu na'am al-ashrun anhu qala arada banu salimata أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول رسول الله صلى رسول.
الله نعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قال أردنا ذلك قد أردنا ذلك فقال بن بني سلمة دياركم تكتب آثاركم tukutabu
نعم تك نعم، tukutabu تكتب آثاركم na'am دياركم تكتب آثاركم مم.
رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه مم.
وبنو سلمة بكسر اللام, بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم Na'am. Al'ishirun, hadithi na ashirin daidai a cikin wannan littafi a cikin wannan babe na kasratu ɗuruƙil khair, wato bayanu kasrati ɗuruƙil khair. Anhu daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ta'ala ya ƙare yadda da shi. Ƙwal, Jabir ɗan Abdullahi ya ce, Arada banu salimata an yantaƙilu ƙurbal masjid, wato, banu salima ƙabilar banu salima mutanenta arada an yantaƙilo ƙurbal masjidi sun yi nufin su tashi daga unguwarsu su duka zo su kusan masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su yi gini a nan su ƙaurona wato saboda a wannan lokaci albiƙa'u khaliyatun kamar yadda wato hadithin jabir ɗan abdullahi yake cikin sayan musulmi ne wato lokacin nan kusan masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu akwai fili wanda ba kowa a gurin to a lokacin banu salima sai suka yi nufin su tashi su zo su daga can unguwarsu su yi gudun hijira su kauro kusan masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda kowace sallah kadda ta dinga huce su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نعم
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم zalika wannan abin da suka yi nufin yi na cewa za su yi gudun hijira daga unguwarsu su tashi su zo wata unguwa sai isa kunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ce wa manzan Allah ga abin da banu salima fa suke nufin za su yi wato suna so su taso daga can unguwarsu su ƙauro kusa da kai saboda su dinga ganin ka a kowane lokaci faƙala lahu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da su ya ce innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid maza Allah ya ce haƙiƙa yadda lamarin yake wato haƙiƙa labari ya iso kunne na cewa haƙiƙa kuna nufin ku tashi daga unguwarku ku zo ku kusafka a kusa da masallaci nawa wannan gurin da kuka ga hili ne ku zo ku giggina shi ko faƙalu na'am ya rasulallahi qad aradna zalika suka ce ƙwarai ku ya ma'aikin Allah haƙiƙa mun yi nufin za mu yi hakan ɗin mun yi nufin haka saboda ba ma so kowace sallah ta kubce mana tare da kai muna so a ce kowane lokaci mu ne a sahu na farko mu ne a kusa da kai shige da hucinka duk muna gani saboda mu koyi sunna faƙal sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce bani salimata to ya ku bani salima wannan akwai ya'un nida ya bani salima ya ku banu salima diyarakum wato abin da nake so da ku ku zauna a gidanku shine ku killace kawunanku a gidanku ma'ana ilzamu diyarakum wannan alal ikhra ake ce da shi ku lazimci gidajenku ku zauna a gidajenku kada ku kauro wannan kusa da masallaci din ku taba tsarukum za a dinga rubuce muku sawunanku da kuka yi tun daga gidajenku za ku zo masallaci za a rubuce muku ladansu ga baki ɗaya a gobe kiyama ku ganshi bani salimata ya ku bani salima diyarakum tuktab atharukum wato ku lazimci gidajenku za a yi ta rubuce muku ladaddukanku wannan hadisi al'imamu muslim ya rawaito shi faɗar ma'aiki yawa wa fi riwayatin inna bi kulli khuduwatin ajara daraja manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna bi kulli khuduwatin darajatan inna darajatan lalle haƙiƙa wato ana ba ku ladan daraja a cikin aljanna bi kulli khuduwatin da dukkan taku da kuka yi na tafiya zuwa masallaci. wannan hadithi al'imam muslim ya rawaito shi al'imam bukhari ya rawaito wannan hadithin da ma'anarsa daga ruwayar anas da malik allah ta'ala ya kare yadda da shi banu salimata bi kasirin lami ƙabilatun ma'arufatun min al'ansar wata ƙabila ce wanda take sananniya ta mutanen madina allah ta'ala ya kare yadda da su wa atharuhum khudahum abinda ake nufi da yace ya bani salimata diyarakum tuktaba atharukum atharuhum shine khudahum takunan su da suke yi kamar yanda mujahid ibnu jabar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa wajen kalkashin fadar Allah da yace inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin na'am na'am الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه نعم.
وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد
Alhadi wal ishirun hadithi na ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi a wannan babi ana abil munzir daga baban munzir shine ubayyi bin ka'abin ubayyu dan ka'ab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ɗaya daga cikin zakakuran mahaddata alƙur'ani a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ubayyu bin ka'abin ya ce kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu yace kana rajulun akwai wani mutum a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda la a'lamu rajulan ab'ada fil masjidi min al masjidi minu yace ni dai ban san wani mutum ba wanda shine yafi nisan gida ga wannan mutumin daga masallaci sama da wannan mutumin wato akwai wani mutum a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda gidan shi shine ƙarshe a madina ba wani gidan mutum wanda yake kusa da nashi ba amma duk da haka wa kana la tukhdi'uhu salatu sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ta kubuce mishi kowace sallah yana garzayowa ya zo shi yi ta tare da ma'aiki ta rana ce ta marece ce ta dare ce ta asuba ce duka yana zauwa ya sallah tare da manzalar sallama faƙila lahu sai aga kullum yana kazara-kazara kullum yana tattaki yana zauwa masallaci na manzalar sallama sai aka ce da shi wane aufa qultu lahu ko kuma ubay ibn ka'ab yace ni sai na tare shi wata rana nace da shi nace lawish tarayta himaran wani ina ma dai a ce ka siyi jaki wanda tarkabuhu fi zalama'i wanda zaka dinga hawan wannan jakin saboda cikin duhun dare idan zaka zo sallar isha'i da sallar asubahi saboda kaga akwai abin da ya shafi kwarirrika na ƙasa baka ganin su wafin ramudai sannan kuma ka dinga hawan shi a lokacin da rana take da garji a lokacin garjin rana irin rana kai tsakan nan za ka fito sallar azuhur saboda zafin rana ta madina ƙasa ce wanda take mai tsakuwa-tsakuwa tana da kwai zafi sosai faƙala a lokacin sai shi wannan mutumin ya ce ubayyubun ka'abin ko ya gaya wanda ya kamai wannan shawara ya ce to naji ya ce ma ya surru ni anna manzili ila jambil masjid ya ce wallahi ba zai faranta min rai ba a ce gidana a liƙe yake da gefen masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam ana ma ya surru ne anna manzili muɗannabun ila jambil masjid ba zan so ba a ce mu gidana liƙe yake da masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inni uridu an yi kutaba lima mushaya ila masjid haƙiƙa ni ina nufin a rubuce min ladan tafiyata wanda zan yi daga gidana in tafi masallaci to ina so a dinga rubuta min shi a kowane lokaci idan zan tafi din taku ɗaya da zan yi to a dinga rubuce min shi warju'i idza raja'tu ila ahli sannan kuma ina so a dinga rubuce min takun da zan yi tun daga masallaci lokacin da zan dawo gida a rubuce min shi shi ma yace wannan shine hikimar da ta sa ni ba zan siyi wani abu ba sannan kuma ba zan kaura ba daga wannan gidan na na nesa in tafi kusa da masallacin ma'aiki alayhi salatu wassalam in zauna to kaga wannan ita ce babbar hikima hadithin abu musa al-ashari wanda yana cikin sahihaini manzo Allah sallama an tambaye shi wani daga cikin mutane wanda yafi kowa yawan lada ya ce ab'aduhum mamsha fa ab'aduhum mamsha wallazi yantadiru salata hatta yusalliya hama al-imami a'zamu ajran min alladhi yusalli ha thumma yanamu manzana salama ya ce wanda ya fi kowa ladan sallah shine wanda ya fi su nisan tafiya wanda gidan shi da masallaci ya fi nisa ya fi kowa yawan ladan tafiya saboda takun nan da zai ladan sallah saboda yawan takun nan da zai wato a kafa za a yi ta rubuce mai lada an gane ku to wannan shine bala Allah ta'ala ya ya kara mai lafiya liman sani kullum yake so ya tafi a kafa kenan masallaci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da labarin ya iso kunnen shi ya ce ƙadi jama'allahu laka zalika kulla haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa maka waɗannan cin guda biyu dukkaninsu lokacin da za ka tafi wannan za a rubuce maka ladan shi amma dawowa dawowa ba wani hadisin da ya tabbatar sai maza Allah ce to za a rubuce maka shi ma hatta takun da zaka yi daga masallaci ka dawo gidanka shi ma za a rubuce maka shi an gane ku saboda kyakkyawan niyyarka da kake da kwai wajen abin da ya shafi tafiyarka da kake yi a kafafu ga manuharta wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ta al-Imam Muslim manzo Allah ce inna laka mahtasabta haƙiƙa kana da ladan abin da ka yi niyya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ramda'u wato al'ardun lati a saba halharru shadid, wato abin da ake nufi da ar-ramda wato ita ce ƙasa wanda zafi mai tsanani yake samunta, wato ita ce ƙasa wanda take ɗauke da tsakwaikwai, irin kurji.
الثاني والعشرون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق مو- موعودها إلا أدخله الله بها الجنة نعم رواه البخاري المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها ثم يردها إليه نعم الثاني والعشرون حديثي na ashirin da biyu a cikin wannan littafi a cikin wannan babe shine hadisin baban Muhammad Abdullah dan Amr dan As Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As نعم yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace arba'una khaslatan akwai dangin tadodi guda arba'in wanda kowace ɗaya daga cikinsu wannan tada za ta iya shigar da mutum aljanna ta dalilin wannan tadar da ya aikata نعم a alaha manihatul anz manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi ɗaukaka daga cikin su waɗannan tadodi guda arba'in ita ce manihatul anz ba da karo na tinkiya ko akuya ma mina amilin ya amalu khaslatan minaha ba wani mai aiki ba wani bawan Allah musulmi wanda zai aikata wata tada ɗaya tal daga cikin waɗannan tadodi guda arba'in raja'a thawabiha saboda ƙaunar samun ladanta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasdiqa maw'udiha kuma saboda gaskata wato abin da aka yi alƙawli za a bayar a kanta idan mutum ya aikata, illa a da Allahu bihal janna, face sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shigar da bawan Allah aljanna ta dalilin wannan tada guda ɗaya tal da ya aikata. wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wato akwai Hassan Hassan ɗaya daga cikin rijalu na wannan isnadi din yace to mu bayan mun karanta wannan hadisi na 40 khaslatan a'laha manihatul anz yace fa adadna ma duna manihatil anz min raddi salami wa tashmitil atis wa imadatil adha an at-tariqi wa nahwihi famastata'na an nabluga 15 khaslatan ya ce mun lissafa bayan wannan manihatul anzi ita ce gida na farko ko ya ce to sai muka lissafa irin idan mutum ya maka sallama ka mai da mai sallama irin idan mutum ya atishawa ka ce da shi yarhamukallah bayan ya ce alhamdulillah idan ka ga wani abun da zai cutar da mutane a sama hanya ka gusar da shi idan ka ga wani abu wanda yake kwarar da jama'a irin musulmi ne yana cutar da wani ka hana shi ya cutar da su da sauransu ya ce mu iya ba yadda za mu lissafa sha biyar ba cikin arba'in ɗin yana wannan yake nuni akan cewa akwai waɗansu ƙananan abubuwa wanda mu ba ma ma sa su a rai lokacin da muke aikata su suna daga cikin waɗannan arba'una khasulatan ɗin نعم wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi almaniha abinda ake nufi da almanihatu shine an yu'diyaha an yu'diyahu iyaha wato mutun ya baiwa mutun tinkiya ko akuya li yakula labana ha yaje yayi ta amfani da nonanta yayi ta shan nono yayi ta tatsa نعم thumma yarudda ha ilaihi idan ta kame kuma ya dawo mai da ita wato ya doki irin a a cikin garke a cikin garken shi akwai waɗansu awakai guda biyu wanda suka aihu ana tatsar nonon su da ƙananan ɗiyan da uwal ya ce ya kai su can gidan shi ya ba shi ya dinga su shi ya ce ya dinga ba su ciyawa ya dinga shan nono kawai ya dinga tatsar su da safe ya tatsa da murece ya tatsa da safe ya tatsa da murece ya tatsa lokacin da ya zama to nono ya kabe kuma ya dawo mai da kayan shi Mm, wannan shi ne almaniha na'am الثالث والعشرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال Mm, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول mm, اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه mm.
وفي رواية لهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما Fayanzuru قدم ne, fayanzuru, duka biyu.
to masha Allah fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة
الحديث العشرون آه، الثالث والعشرون حديثنا عشرين دا أكو أتكين وانا بابي دقا عدي بن حاتم الطائي الله تعالى يقال يدادش yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra anzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ittaqun nara wato ku dinga kiyayewa kanku daga shiga wuta walau bi shiqqi tamratin koda ta hanyar sadaka ce da tsagin dabino ka ɗauki rabin dabino ka bayar sadaka to ka nemi kare kanka daga shiga wuta da ayyuka wanda suke komin ƙanƙantar su na alkhairi wannan hadithi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin lahuma a cikin wata riwaya ta bukhari da muslim anhu daga ali ibn hatim al-da'i yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma minkum min ahadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba wani ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu face dai da sannu ubangijin shi subhanahu wata'ala zai mai magana baki da baki laisa bainahu tarjuman ba wani tafinta tsakankaninsu ba wani wanda za a ce a kawo shi shi idan Allah ya yi magana ya fassara maka maganar da Allah yake nufi na'am sannan kuma kai ka faɗi ba tafinta idan aka ce a tarjuman shine tafinta wanda zai fassara zancen wancan ya fassara maka shi kai ma ka faɗi naka shi ma ya fassara mishi ba tafinta waɗansu suna ce mai an tamfaran shi fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wato wannan dan adam din zai ga damar shi zai diba damar shi bangaren shi na dama fala yara ba zai ga komai ba illa ma qaddama face dai abin da ya gabatar na kyawawan ayyukan shi a nan duniya wa yanzuru ash'ama minhu sai ya kallaci hagum ɗinsa fala yara illa ma ƙaddama ba zai ga komai a hagum ɗinsa ba face dai tarin abin da ya aikata na miyagun ayyuka a nan duniya wa yanzu rubaina ya dai shi zai kallaci gaban shi kuma fala yara illa nara tilga a wajihi ba zai ga komai ba face dai wuta a setin fuskar shi na'am manzo Allah ya ce fattakun nara wato ku nemi kare kanku daga shiga wuta ta hanyar aikata ayyuka na gargaru walau bi shiqqi tamratin koda wannan abin da zaka kare kanka daga shiga wuta ta dalilin sa koda tsagin dabino ne zaka bayar sadaka faman lam yajid dukkan bai- wanda bai samu ba abin da zai kare kanshi daga shiga wuta da shi na sadaka da zai doka ya bayar to fa bi kalimatin tayyiba to ya kare kanshi daga shiga wuta ta furta- ta furta kalma wanda take daddada kalma wanda take kyakkyawa na'am نعم. الرابع والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه fa ya مسلم hamada فيحمده عليها رواه مسلم Mm.
والأكلة بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة wa hiya al-ghadwatu نعم aw أو العشوة al-ashwatu na'am الرابع والعشرون حديثي na ashirin da hudu a cikin wannan babi an Anas bin Malik radiyallahu an an amso shi daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas dan Malik yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace نعم.
inna allaha la yarda anil abd lalle haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala lalle yana yarda ga bawa an yi akulal aklata wannan bawan ya ci abinci ya ci abinci komin ƙanƙantar shi fa ya hamadahu alaiha ya gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan abincin da ya ci bayan ya gama ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi بغير حول من غير حول مني ولا قوة أو يشرب الشرب ko kuma ya sha abin sha ko mun kankanta shi ko mun kaɗankin shi fa yahmadahu alaiha ya gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan abin sha din da ya sha ya ce alhamdulillahi alladhi saqani hadha hadha sharab wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi wal aklatu bi fatihi al-hamza wa hiya al-ghadwatu aw al-ashwatu wato shine cin abinci na safe ko cin abinci na mareci idan aka ce al-ghadwa shine marra wahida kenan al-marratu min al-akli shine ash-shar'a al-akla ash-sharba al-marratu min ash-shurbi sha guda daya na'am na khamis wal 20 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقته قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين حاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الش... أنا يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه حديثي na 25 a cikin wannan babe daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ala kulli muslimin sadaqatun wato sadaqatun wato ana neman bayar da sadaka wanda take mai ƙarfi saboda godiya ga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi a kanmu ala kulli musulmin akan kowane bawan Allah musulmi akan kowane bawan Allah musulmi akwai haƙi wanda yake mai ƙarfi a kowace rana na ya bayar da sadaka saboda gode wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala abu musal ashari ya ce ya rasulallahi a ra'aita illam yajid ya ce ba ni labari idan shi wannan mutum musulmi bai samu ba abin da zai ɗoka ya bayar da sadaka na dukiya ba shi da dukiya titi firiti ne ba ya da abin da zai ɗoka ya bayar bala ya amalu biya daihi mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fita ya je ya yi aiki da hannayen shi ya je ya yi kafinta ko ya je shi ya ɗoki ruwa ko ya je shi wani abu ne da hannayen shi wa ya tasaddaqu minhu yayi sadaka da wani abu da ya samu daga cikin wannan abin da aka bashi na ladan shi ya je shi ya ɗauki ruwa irin ga ruwa an bashi ladan shi sai ya ɗauki wani kaso ya bayar da sadaka na'am qala ara'aita in lam yastati yace ara'aita ba ni labari illam yastati idan ba zai aikata wannan bai samu damar aikata wannan abin da aka ambata ba qala yu'inu dal hajatil malhuf yace ya taimaka wa ma'abucin bukata wanda yake cikin damuwa ya taimaka mai to wannan shi ma za a rubuta mai ladan sadaka qala ara'aita illam yastati yace ba ni labari idan har bai samu damar aikatawa ba Bala ya amuru bil ma'rufi aw bil khair yace yayi umarni da kyakkyawan aiki ko yayi umarni da alkhairi qala ara'aita in lam yaf'al yace ba ni labari idan bai aikata wannan din ba qala yumsiku an shar yace to ya kame daga yada sharri ya kame daga sharri kadda ya zagi wani kadda ya cuci wani kadda ya yi gulmul wani fa innaha sadaqatun wannan din maladan sadaqa za a rubuta mai aga waɗannan abubuwan duka kowanne daga ciki a haka kamar ba su da wahala amma abu ne mai wahala ka zauna a gidanka kai ba wani ba ya taɓa ka ba kuma amma in ka fara zagin mutum ka fara cin mutuncin mutum to za ka janyo wa kanka kana zaune a gidanka yawwa muttafaqun alayhi wannan hadisi al-imam bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi wa bi hadha al-qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك